بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن وأولك والخاتم لما سبق ناصر الناس بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه والجلال العظيم ورضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدنا لنا هذا المعبد والكاتب إذن ربنا تقديمنا بالزبن
سورة المجادلة مدنية وهي اثنتان وعشرون آية سورة المجادلة سورة المجادلة كنا مدنية مدينة دوكا وهي اثنتان وعشرون آية إن آية عشرين لبيوتي
بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله حقيقة أبنجي ياجي قولا التي زنشن ونن da tujadiluka take muhawara da kai tana mai da magana ai tujadiluka tana mai da magana da kai ayyuha annabi ya ce wannan annabi tana yin muhawara da kai ne fi zaujaha cikin mijinta al-muzahir mai yin jihari min ha gare ta وكانت تا- وكان يا كنتي وكان يا كنتي قال لها يا ce mata anti alayya ala anti alayya kazar ummi to yau ni ke a matsayin ke gare ni kamar da ka san bayan uwata bai halatta yin sha'awa da shi ba to ke ma ki zama daidai da bayan uwata wa qad sa'alatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ta tambaye annabi an zalika da haka ba ja ba annabi ba ta da amsa da cewa ya na cewa ita harumat alaihi ta haramta a gare shi har abada alama huwa al-ma'ruf akan abin da aka saba inda wajen su min anna zihara zihari mujibu abin da ke wajen da shi wato firqatun mu'abbadatun rabuwa ta har abada to wanda ke da wannan gaba wa hiya khawlatu ita ce khawla bintu sa'alabata yar sa'alabatu wa huwa shi gomajin aus ibn sabiti wato aus dan sabiti dan uwan ubadat ibn sabiti ne wata take tana kai kukan ta ila Allah zuwa ga Allah na wahadataha kadaituwarta wa faqata da talaucinta wasu biyatan sigaran da kananan yara inda matuhum ilaihi in ta mai da yayin zuwa ga mai gidan nan ba tozarta aw ilaiha ko ko ya tarke su jaru yunwa ta kama su wanne ne ba wanne ne ba wallahu ubangiji ya zama tahawur kuma ubangiji yana jin muhawarar ku inna la ubangiji sami'un mai ji ne basirun mai masani ne
الذين يستحقون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله عفو غفور to dalilin ta ne wannan sura ta sauka da an yi zahari shi kenan kamar yadda muka faɗa har abada mata mata mata in ita kaɗai ce a duniya ba sauran aure gare shi da ita haka in shi kaɗai da miji a duniya sai dai su haƙuri da juna to amma ta dalilin ta da ta yi ta kai komo kullum za ta zo tumani magana sauraron ko ta je Allah ya saukar da wani hukunci ya ba ta mafita kullum sai ta zo ma'annabi kullum shi yasa aka ce ta ja muhawara wato ta kai komo kullum za ta zo ya ko Allah ya saukar da wani hukunci to sai ga wannan sura ta sauka na'am allazina yazahharuna kaga waɗannan da suke yin zahari minkum cikin ku min nisayin ga matansu da suka ce uwayensu ne su kamar iyayensu ne to Allah ya ce ma hunna ummahatin ba su zama kamar iyayensu ba in ummahatin uwayensu ne na asali ba wanda yake iyayen su na asali illa la'i sai wannan waladnahunna waladnahu waladnahum da suka haife su sune uwaye wayannan su kan dai zahari saboda yin zahari la yakununa suna faɗin munkaran zance abin munkaran na alƙawli zance abin ki wazuran da ƙarya to ka ce kai mata ka kamar uwarka ce ai ka ƙarya kai da ba za ta zama ɗaya da uwarka ba wa inna lahu ubangiji la afuwun to yayi rangwame maga daga yau yayi rangwame wato mai rangwame ne ga furun mai gafara lil muzahirin ga mai yin zihara ga mai yin zihari to ga rangwamen nan da yi bil kafara sai kawo kafara ita za ta warware wannan zihari والذين يستحقون من نسائهم ثم يقولون لما قالوا فتعريف نظرة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير والذين يظهرون من نسائهم كاغا waɗannan da suke yin zihari da matansu sun mai na sannan su dawo su na dama lima kalu ga abin da suka ce fiye a cikinsa da an yi khalifu shi ne sai su saba hukuncin ziharin nan bai saki da kame almuzahari min ha wadda ake ziharin da ita allazi huwa khilafu maqsud zihari wanda shi dawo da ita ai sabanin abun nufi ne na zihari min wajhi mar'ati nasibanta mata bi tahrimi da haramci to tunda haka ce ita kamar uwarka ce uwarka ai har abada haramun take gare ka ko to da haka ita ma mata ka har abada ta in ba dina da zuwa wannan aya ba to ita ma mata ka har abada haramun take a gare ka to fa tahriru rakabati to abinda za a yi yanzu wanda duk yayi zihari to iyan tabawa shine shine a kansa ai ta kuha iyan ta ta alayhi akan ziharin nan min kabla an ya tamasa kafin su shafi junansu bil wadai da tarawa zalikum abin da muka gama wada muku din nan tuwa zuna bi ana muku wa'azi da shi ne wallahu ubangiji kabirun majin sani ne bi ma ta amalu na abin da kuke aikatawa ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ومن كافرين عذاب ya أليم ga wani saukin nan ya sake zuwa ba an haka an jaye ka daga cewa mata ka tara ranta da kai ba har abada ba shine na ka iya bawa to in baka samu ba shine ubangiji yake fa man lam yajid ragabatan wanda bai ragabatan wanda bai samu waya ba ai shine bawa to fa siya mushaharain azumin wata biyu ya kama shi mu da tabi aina abin jerantawa wato in ka fara ba za ka aje ba sai ka gama kwana 60 din me kabla an yata masa kafin su shahi junansu da tarawa ba mallam ya saɗe wanda bai iyawa bai iya asiya ma azumi kamar zamanin mu yanzu na da take suna olga ko to ya je zai da amu sittin na miskina ya samu mutum sittin ya kosar da su shikenan alaihi shi ya zama wajibi wajibi a gare shi shi ma ne kabla an yata masa kafin su shahi junansu da tarawa yamlan wannan an yi ɗauka ne lil mutulaki a kan mutulaki ga mutulaki alal muƙayyidi bisa muƙayyidi bisa abin da bai bai cewa ai da kulli miskinin muddun kowane miskini sai ka bashi mudu ɗaya min galibi min galibi kudin baladi wato daga marin jayin abincin gari wanda aka ta amfani da shi a garin to shi zaka ɗauka ko da garin kwaki ne kuwa zalika ai a tafafihu sassauci fil kafara ce a cikin kafara Allah ya yi haka ne da tuminu billahi dan ku ci gaba da yin imani da Allah ku san mai kaunar ku ne ku san mai tausayin ku ne wa rasulihi da manzansa wa tilka la hakamul mazkuratu wadannan hukunce hukunce mun abin batawa fa to hududullahi iyakokin ubangiji da ka bai halatta ku taka su ku tsallaka su ba walil kafirina da masu kafirta da wannan hukunce hukunce da muka yi suna da azabun azaba alimun mai radadi إن الذين يهادون الله ورسوله كبتوا كما كبت
alladhina yuhadduna Allah waɗannan da suke saba ma Allah wa rasulahu da manzansa kubitu an wulakanta waɗannan mutane ma'ana Allah ya wulakanta kama kubita kamar yadda aka wulakanta alladhina min qablihim waɗannan da suka gabace su fi mukhalafatihim cikin saba wasu da rusulahum manzanninsu wa kad anzalna haqiqa mun saukar da ayatin ayoyi bayyanatin mabayyana dalata masu shiryawa ala sirkar rasuli bisa gaskiyar manzo to walil kafirina azabun muhin masu cewa da waɗannan aya azaba ma'abuciyar wulakanci ta tabbata a gare su يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ورسوله والله على كل شيء شهيد yau mai yaba a tsohon lawa Allah zai masa azaba ne ba kuce wulaganci ran da Allah zai tada su da mi'an baki daya bai nabi su ba shi labari da kansu bima amilu da abin da suka aikata tare da cewa aha tsohon lawa Allah ya kiyaye dukkan wannan abin wannan su sun ko sun manta wallahu ubangiji shahidun mahalarci ne ala kulli shay'in wato mai tsinkaya ne ala kulli shay'in bisa kowane abu ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم
alam tara baka yi sanin annallahu ubangiji ya alam ya san ma fi samawati abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasai to ka sani ma yakunu min najwa talatati wani ganawa na mutum uku ba zai kasance ba a tsaya ana kulla shi illa huwa rabiun Allah sai ya zanna mutum su wala hamsatin da ya raba za su bare su je suna ganawa ba mai kyau ne ko mara kyau illa huwa sadisun sai Allah yana na shidar wala adana min zalika abinda bai kai uku ba shine biyu kenan ko to ko su biyu ne suka zauna suna ganawa mai kyau ce ko mara kyau to Allah ne na uku wala aksara ko fiye da bakwai wato ba har fiye da shidda ba kai to ko sama da haka ne ko ma nawa suka zama to illa huwa ma'ahu sai ubangiji yana tare da su aina ma kanu inda duk suka shiga da ƙarshe sun mai nadorin ubangiji ya ba su labari bi ma da abin da suka aikata yawmal qiyamati ranar kiyama inna allaha ubangiji alimun masani ne bi kulli shay'in da kowane abu ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتنادون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يهيئك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير
alam tara baka yi gani ba ilal ladina zuwa ga waɗannan nuhu da aka hana su amin najwa ganawa mara kyau sun mai na sannan su dawo limanin su koma ma ma abinda aka hana aka hana su anu daga barin sa wa ya tanajawna suna yin gani da lismi da abinda zai kawo zunubi wani udwani da shishigi wa ma sayyidin rasul da saba ma manzo ma sai wannan aiki kuma yahudu sune yahudawa nahahum annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana su irin wannan gane amma kanu ga abin da kansu ya faduna suke aikata min tanadihim na gana wasu ai ta hadithihim zancen su sirran a boye nadirina suna yi su je su ware su suna suna ana ana maganganu abin sai ga ana wai boko ana kallo ko ana nunnunawa wai dan ku san me ake yi su je wa muku tunani ko ku kamar irin ku nan ga ware akwai masoyan juna akwai makiyan juna to sai waɗansu ware kuna zaune sai su je can suna gana sai a rika kallo ku ana kyalkata dariya kaga me ranka zai shiga zai shiga cikin ranka wani kokanto zai shiga za ka tabbatar za ka ɗauka zagin ka ake yi ko kuwa akwai wani kulle-kulle da ake ma to annabi ya to ubangiji ya hana irin wannan ganawa ya ba na ayin nazirin suna masu kallo ilal mu'minina zuwa ga mu'minai li yuqi'u arribata dan su aukar da kokan domin kulubin cikin zukatan mu'minai wai idza ja'uka in kuma sun zo maka hayyauka sai su gaishe ka ayyuha annabi ya kai wannan annabi bima lam yuhayyika bihi Allah da abinda Allah bai gaishe ka da shi ba bai kuma ce a gaishe ka da shi ba wa qawlun suwa assalamu alayka wai mutuwa ta tabbata gare ka waya kuluna su kuma sun ce fi an mutum a ransu laula to me ya na yi azabun Allah Allah ya mana azaba bi ma na kulu da abin da muke faɗi din nan mina tahiyyati na gaisuwa wa annahu a shi kaga laisa bi nabiyyi ba annabi bane in kana nabiyya inda ko annabi ne da Allah ya kama mu sai Allah ya ce musu hasbuhum jahannam ko ta ta ishe su yaslawna ha za su shige ta fa bisal masir makoma ko tayi muni hiya ita ce wuta ya ayyuhal ladina amanu idza tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'asiyati rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani da Allah idza tanajaytu in za ku yi ganawa to fala ta tanajau kar ku yadda ku gana bil ismi da abin da zai jawo zunubi wal udwan da shishigi wa ma fi rasul da saban manzo wa tanajau ku rika ganawa bil bil da abin da yake alkhairi ne wanda ko zai jawo alkhairi wa taqwa da jin tsoron Allah واتقوا الله تنظرا الله الذي تبشرون ذا تارك إليه وغريش إنما النجوى من الشيطان ليؤذن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الله بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى شيء دانا وبالاسم لكابو وناوي لك وكما تنزع min shaitani to yana hitowa ne daga shaitan bi gururi saboda rodin shaitan yayi haka ne li yahzuna allazina amanu dan waɗanda suka yi imani su bakin ciki walaysa huwa shi ko shan dan bai zama bibarin mai iya cuta masa ba da shay'an wani abu illa bi idnillah sai abinda Allah ya nufi ya cuta masa wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun da haka mu'minai su je kawai su aminta da ubangiji ya ayyuhal
tafassahu ku buɗa fil majalis a wurin zama to kaka da mutum ya zura ya dan taba kawo da kaya da kaga yana nuna dan buɗa mai sai kai keke kamar ice da tashi to bai halatta ba ai majalisin nabi a mazauna annabi sallallahu alaihi wasallam aw zikir ko ko wurin zikiri hatta ya ji man ja aku har ya dan wanda ya zo muku ya samu wurin zama wa fi qira'ata wata qira'a fil majalis a mazaunai to in aka haka ka in aka nemi ku buɗa to fafsahu ku buɗa yartahi Allah lakum kuma sai Allah ya buɗa muku fil jannati aljanna wa idza qila shiru idan aka ce ku tashi ay qumu ku tashi ila salati zuwa sallah wa gairi hada wani ta min alkhairat na ayyukan alkhairi fanshiru ku tashi da gaugawa ay wa fi qira'atin maimakon fanshiru fanshiru bi banni rufa kida amma shugai ba kuma amma zaira wato da rufa ita ma in kun yi haka yarfa illahu allazina amanu shi ko Allah zai ɗaukaka wanda suka yi imani ne ku cikin ku da tsaki da biyayya fi zalika cikin abin da aka nemi yayi yayi wayar fa'il ladina kuma ya daga waɗannan da utul ilma aka ba su karatu to zai daga su ga darajatin darajoji fil jannati a aljanna wallahu ubangiji khabirun matikin sani ne bima ta'maluna abin da kuke aikatawa يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجويكم صدقات ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا يا كون لسك إيماني لأن إذا ناجيتم الرسول إن كنتم غانوا دا منذ أي أردتم كوكي نفي مناجاة واتو غانوا دا شيء فقدموا بين يدي نجواكم صدقة wato ku gabatar da sadaka kafin gana wannan daku da shi zalika gabatar da sadakan nan khairul lakum shi ya a gare ku wa har kuma shine mafi tsarkakewa da zunubikum ga zunubanku fa in lam tajidu in ba ku sami ma ta tasaddaku na biya abin da za ku yi sadaka da shi ba ku je ku gana da shi kawai fa inna allaha ubangiji gafurun mai gafara ne li munajatikum ga gana ku da shi rahimun mai mai jinkai ne bikum da shi yani yana nufi fala alaikum fil munajati ba laifi a gare ku cikin ganawa da ubangiji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min gairi sadakatin ba daga wata ba da wata sadaka ba sun manuti kazalika sai aka shafe wannan hukunci na ce da kauli da fadar ubangiji
أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجويكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون a asbakatum fa ji tsoro min an tuqaddimu da ku gabatar da bayyana dai na jawakum sadaqatin ku gabatar da sadakoki gabanin na ganawa ku da ubangiji ku ji tsoron alfakar talauci fa'in lam tabalu to yan ba ku aikata sadakata sadaka din nan ba wa taballahu alaikum shikenan Allah ya yafe muku ai raja bikum ya dawo da ku an hada ga laifin rashin yin dan haka ku faki mu salata ku dai ku ci gaba da tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa ati'u Allah ku bi Allah wa rasulahu da manzansa ai domin ku dawwama ala zalika bisa abubuwan nan da muka lissafo wallahu ubangiji kabirun matikin sani ne bima ta'malun labin da kuke aikatawa ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويعرفون على الكذب وهم يعلمون alam tara baka yi duba ba ila allazina zuwa ga waɗannan tawallau da suka jikinci lamarin mana lamarin kauman waɗansu mutane humul yahudu sune yahudawa to masu wannan aiki humul munafiquna sune munafiqai gadaballahu alaihim Allah ya yi shi a gare su nasamahum minkum ba su cikin ku minal munafiqin minal mu'minina ai ba su cikin mu'minai wala minhu kuma ba su a wajen minal yahudi ba su wajen hudawa wato suna tsakiya su ba su wajen kama yahudawa ba su wajen musulmai bali bali hum su mudabbuna suna kai komo tsakanin yahudu da musulmai wa yalifuna alal kadir in kun zo in kun zo don ku ko su dinga dan karamin kurantuwa ai kaulo kaulihim fadar su innahum mu'minun ai sun mu'minai ne ai sun ne wa ya hum su ya'lamuna sun san annahum su kadibuna masu ƙarya ne bi cikin cewa sun mu'minai ne أعتدناه لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يحذرون عاد الله لهم ألا يا تاندا مس عذابا عذابا شديدا mai tsanani inna musukan ma kanu ya amaduna abin da zai kasance suna aikata min al-ma'asi na sace-sace sa a yayin mu
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ittakazu aymanahum sun ne kiran tsaran tsan da suke yi sunnatan su zama garkuwa a gare su ai su kiran su kitta ala anfusin da zakawunan su wa amwalihim da dukiyoyin su fasadu to sai su juyar da an sabilillahi daga ta hanya addinin Allah da sai su juyar da almu'minina mu'minai bi hadaran tsaran tsan ai anil jihadi gabanin ya kasu gabanin ya ta fi cikin su duka tilin da kace su tunda sun rantse sun ce mu'minai ne mutum mu'minai ne to ba ka ce ai ƙarya suke yi ba ka ji ba in dai mutum ya ce ma shi musulmi ne mu'mini ne to an ce ka je ka binciki dukiyar shi kamu manta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi Allah ya annabi ya aike shi ya je ya an so zakka wani gari to yana kan hanyar shi sai ga wani bawan Allah ya ji cewa ga manzan manzan Allah zai je wuri kaza iya zo ya tambaye shi daɗi ya gan shi sai gamu da shi ashhadu an la ilaha illallah assalamu alayka ashhadu an la ilaha illallah assalamu alayka yasa ta kuma ya bar da wannan mutum ya wuce zuwa an so zakarsa kuma ya je an so zakarsa kan ya dawo Allah ya aiki jibril da kaje ka faɗa wa annabi ga dan aikin ga abin da ya tsabta shin ya kwarakwali zuciyarsa ya buɗe ta ya ga ƙarya yake yi da ya ce ai ya yi rantsuwa ne dan kariya yana cewa kalmar shahada ne da sallama dan kariya ga kansa me yasa ya kashe yana dawowa me ya kamata annabi ya bari su cikin da ya dawo da zakar me ya kamata annabi yi na ba bukata amsa tunda ya zo ya dawo da abin da annabi yake so me ya kamata annabi yi wani ciki ko sai ya ga annabi ya daura hukka kai ka ce hadarin bayan magana ya ta da hankali ne sallama annabi bai karba musu ba ai ba hankali su ga ya kai wa na kai wannan aiki haka sai ai ya rasulullahi na san yayi ne dan ya kare kanshi da abin da ke tare shi ce to me yasa kake tsaga zuciyar shi ka tabbatar haka ne sannan ka kashe shi don wanda bai ji bai gani kace mai mushriki ne yana sallah yana sallah yadda kake sallah gaba yake kallo baya mai yake kallo ba kuma Allahu akbar yake ba ba wani abu ya faɗa ba duk abin da kake yi na sallah nan yana yi wataƙila ma har ya fika kusanci a wajen ubangiji da sallar nan amma ta zo ka ce mai mushriki ka ce mai kafi ina laihin ka aji dan bid'a din in ka aji dan bid'a ila kai gaskiya ila kuma kai ƙarya in ba dan bid'a bane iya ka zunubin ka ka ce mai dan bid'a amma in ka ce mai kafiri to ka sani fa in ba kafirin bane wallahi kai zaka mutu kafiri to an annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ce ma dan uwansa ya kafiru to wannan kalmar za ta yawo sai ta samu wannan ma cikin in ma wanda ya faɗa ma cewa kafin ne ka tabbata kafirin ne ko kuma in baka samu wani ba da shi ba to kai ne kafirin sai ta dawo ta haye kanka baka bude zuciyar mutum ba baka san me yake cikin baka san ya tsakanin shi da Allah yake ba ka bo ka bata ka nisanta shi da Allah to kai ne zaka zama nisance da nisance daga Allah da haka in mutum ya zo ya ce ma kaza iyakarka annabi sallallahu alaihi wasallam ko hukunci yayi to za ce ubangiji na ya umarce ne da yi aiki da zahiri ba ni ko a ban ma Allah kayan shi falahum azabun azim wa azabun muhin suna da azaba ma abuce wulakanci ma abuce wulakanci
lan tughni anhum أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أموالهم دوجوينسو ولا أولادهم ولا آيانسو لن تغني عنهم والله فبات ولا تدى شيئا ولا أوبا من الله قال أي من عذابي لقى الله ula'ika waɗannan masu sufofin da muka faɗa ɗin nan a suhabin nari ‘yan wuta kenan kuma su halin na masu zawama ne fiya a cikinta.
يوم يبعثهم الله جميعا فيهلكون له كما يهلكون لهم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكافرون yau mai ba a ran da Allah zai tare da su jami'an baki ɗaya bayalifu na lauti kama yi ma Allah rantsuwa annawan muminu cewa su mumine ne kama ya lifu na lakon kama yadda suka saba yi maku rantsuwa a duniya wa ya samu na sai su da san annabi cewa su can ma lagarar ala shayin suna ga wani suna kan wani abu min nafi halafihim na amfanin rantsuwarsu fil akhirati a lagara ka duniya kamar da in sun yi na in sun yi rantsuwa su tsira ala ba da kika je innahum su humul kaduna su makaryata ne استعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون استحوذ عليهم الشيطان الشيطان يا جايس بطاعتهم saboda bin su lahu gare su ba samu sakamakon da zai mafi kuwa sai ya mantar da su zikirar lahi ambatan Allah ulaika waɗannan hizbun shaidani mabiyan shaidan kenan ala na'am inna hizbun shaidani mabiyan shaidan mabiyan shaidan kuma al-khasirun sune tabaku innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika min dhallin kataba Allah la'aghlibanna ana wa rusuli innal laha qawiyyun aziz inna alladhina yuhadduna Allah kaga waɗannan da suke saba ma Allah wa rasulahu da manzan Allah ulaika to waɗannan fil azallina suna cikin mafi wulakantuwa halitta ai almagalubina abin rinjaya كتب الله أبنجد يا رمزة في اللوح المحفوظ أتكي اللوح المحفوظ أو كباكوك يا يك حكمتي لأغلبنا زين جاي أنا ني الله ورسلي لمن ذنينا بالحجة لحجة أو السيف كوكو لتقولي إن الله أبنجد قوي ميكالكين عزيز مبوي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوافقون
abada yu'minuna billah in dai sun yi imani da Allah da gaskiya wal yawmil akhir sun yi imani da rana ta kiyama kuma ka same su wa duna suna abuta da man hadda Allah wanda ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba ma manzon Allah walau kanu ko da su ai al muhadduna masu saba wannan ko da sun kasance aba'ahum iyayen su ne to ba za su bi su ba ai al mu'minina sune mu'minai aw abna'ahum ko ko ƴaƴan su aw ikhwanan ko yan uwansu aw ashiratan ko jama'arsu bal bari yaqtudunahum za su tunna za su nisai su tinkare su da su da munanawa wai yuqatilunahum kuma su yaƙe su alal imani akan sirrin imani kama waqa'a kama yadda ya auku li jama'atin ga wadansu jama'a min as-sahabati na sahabbai radiyallahu anhum Allah ya yarda su روي عن الرويت عن عبد الله بن مسعود لك عبد الله بن مسعود في هذه الآية أتكلم وأن آية قالوا زكتي ولو كانوا آباءهم كودا ما تسابع مع ما تأبو تادا ما تسابع مع لنا سنزم إياه إذني يعني أنا نبي أبا عبيدة بن الجراح وفتوات أبو عبيدة شيكوا قتل أباه يا كشف بن عبد الله بن عبد الله بن الجراح wato da suka yi da'in da yana zagi annabi yana faɗin abu mara kyau ya yi mai shi da yake kawai sai sauka da wuyar shi uban shi ne ba aw abna'ahum ko kuma da yace ko ƴaƴansu yani yana nufin Abubakar as-Siddiq wa as-Siddiq wato Abubakar as-Siddiq wato da ibnahu ya kira ɗansa yau mabadirin ranar yakin badar sannan bai musulunta ba lil barazi ya zo su hito na fito wa kala sai ya ce wa kala sai ya ce ya rasulullahi ya manzan Allah da'ani a kwanciyar wajen ula ka bani in zama cikin ɗiba farko ya manzan Allah فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya ce mati'ina bi nafsika ji she mu dadi da ranka wato ya annabi Allah ya nuna masa da sun yi hito sun kwarza to shi zai kashe Abubakar to sai annabi ya ce mati'ina bi nafsika ya Abubakar ji she mu dadi da ranka ya kai Abubakar kaji wannan kenan awai awabna awun kenan ko awai kana awai kwanan ko ko ƴan uwansu yani yana nufi anan mas'ab ibn umairin wato mas'ab dan umairu katala akahu ya kashe dan uwansa ubayd ibn umairin wato ubayd dan umairu yawma uhud rana uhud shi ya kashe aw ashira saboda ya hito a cikin kafirai aw ashiratan ko kuma iyalansu yani yana nufi umar ibn al-khattab wato sai na umar dan khattab katala katala khalahu to shi sai na umar ya kashe kawunsa al'asibin hishamin asidan hishamin mugira dan mugira yau ma badin ranar badar wa aliyan wa aliyan na abi talib to kuma yana nufi da abu aliyu na abu talib wa hamzatu da hamzatu wa وعلي بن أبي طالب لأبو علي بن أبو طالب وهمزة لهمزة وأبو عبيدة تودنا نمك جيرو دكا قتلوا بني أمي أمي سنكشي wato ‘ya'yan ammominsu wato utubatu utubatu wa shaibatu da utubata utubatu wa shaibatu da shaibata ibnai menene ya ɗauke da ‘ya'yan ‘ya'yan rabi'a rabi'a ta bin menene utubata yau mabadar ranar badar وروي عن ورويت ايضا كما ان عبد الله بن عبد الله بن ابي عبد الله بن عبد الله بن ابي كان واتو سجن من شغبان منافقai kenan hamma bi qatl abihi ya so ya yi nufin kashe ubansa abdullahi bin ubay wannan abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hana shi wa waqa li abi bakr as-siddiq annahu sakka abahu ana kuma an yawon ku ba su yi na abubakar dan sirri a san da babansa kafin musulunta ya faɗi wata magana a kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nushe shi hai su zami a wutan da ya ji shi ya subbu rasulallah yana zagin manzan allah sallallahu alaihi wasallam to haka ake so mutum ya zama irin waɗannan su ko waɗannan bayan allah su ne abin zagi ko ba haka ce ba sun sai za Allah ya sun ji Allah sani ne ba su sai wadda mutanen suka sharu shekaru ɗaru ɗari aru aru an yi an wuce amma da magana cewa wani bai da kirki wani kaza ne wani kaza ne su ko malamai na sunna cewa suka yi abin da ya faru tsakanin sahabbai da sahabbai ba da wani mumini ba mumini in yace zai shiga to zai kuskure misalinsa idan ubanka da uwarka suna faɗa wa za ka je ka shiga ma don mai ake kaga ba za ka shiga ma kowa ba in dai ka shiga ma ubanka ka zama butu in ko ka shiga ma uwarka ka zama shegi to ka je ka kira mutane ga inda da baba suna faɗa ka zama dan tona a me ya kamata ka yi suka ce ka zauna kai ta rusa kuka don baba dan Allah dan baba da ina dan Allah dan annabi kuma wannan kai ta musu kuka yanzu nan zuciya wani takare sai ga wasu fadan ya kare to amma ka shiga ka zaji wancan ka zaji wancan matsayin wanda ya shiga ne yana goyon bayan uwarsa a irin wannan fada to abin da ya kamata a gare mu in mun karanta tunda tarihi ya tabbatar da abin da ya faru to ba ruwanka ka kama bakin ka kawai kai shiru ba a ce ka je ka faɗi ba ko ka zaki wani ko ka ki wani ko ka so wani ka bar su can kayan Allah ne shi ya san yadda zai yi to a ƙarshe ma dai shin tun da ubangiji ya ce masa ba zai Allah anhu ya na kai Allah ya ce ya yarda da su duk ko wanda kaji Allah ya ce ya yarda da su ba magana ku shi tare da su duk wanda Allah bai hushi da su ba to sai ku ya bi da rahama ubangiji to tun da Allah ya ce ya yarda da kayan shi me yana ka take to kuma ka bi su guda guda ka gani ba ka rika kalkale-kalkalen abin da ya faru na kasawa ɗan adam ba a cikin su mutane ne ba annabawa ba ne annabawa ne ma'asumai wanda ba annabi ko ba ma'asumi ba ne zai iya aikata bashariya halin bashariya zai iya motso mata a kowane lokaci ne to da haka in halin bashariya ya bashariya ne ya motso masu kuma sun yi abin da Allah ya yi na farko dai sun je badar annabi ya ce duk wanda ya je badar wannan ba abin ko me ya yi ba abin da zai shafe shine maulama shawar islam yake cewa ahala badrin bal ta'malu ma tasha'una fa hatimun ghufranukum dhul jalali ya ku mutanen badar ku yi abin da kuke so Allah ya riga ya dora ma kanshi ba dole bane amma ya wajabta ma kanshi gafara a gare to idan haka ina magana waɗancan ɗauko kayayyaki mutumin da ina ya ta ina ya ubangiji ta yi riga a gare shi in ina ya ta riga to ko me ka aikata daga da baya ba zai cuta maka ba to ina ya ta ubangiji ta riga a gare shi don haka akwai wanda yake annabi ya ware shi ya ce dan aljanna to kuma sai aka samu na abu ya biyo to kana nufin wacce magana ta annabi bai san abin da zai faru bane ya faɗi wannan za ka yi hana shiga aljanna tunda ha annabi ya riga ya ce man aljanna wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne ko ko akwai wani wuri da ya zo ya zauna bakin rijiya da zuwa ya ce wanda duka ga ya zo nan to dan aljanna ne wani na zuwa sai da zuwa ya aiki annabi sun zauna da su na wakar sun zara irin yadda mutum ya je bakin rijiya haka ya mika kawai haka an zauna ana hira sai to duk wanda annabi ce duk wanda ga ya zo nan dan aljanna ana nan sai ga wani abu sai ya yi sallama a da karɓa mutum ya abu ka ce ina ma bishara da cewa annabi ya ce duk wanda ya zo yanzu dan aljanna ne to ban tashi mutum da yan aljanna suka samu da yawa a wurin ko kana shakku kyauta da annabi zai yi da yayi da aljanna ba za ta tabbata ba to tun da Allah ya ma waɗannan yanzu da Umar da Abubakar Umar Usmanu Aliyu suna cikin asharatul mubashirin to kuma a cikin waɗannan akwai wanda aka tsana ake zagi to ya zaki da su Allah ya riga ya tabbata su ƴan aljanna ne kwama ta labba kazamin bakin ka ya yi sai hana Allah ya yi abin da ya nufin yi to kai hakuri kawai ka tsaya ka shagaltu da gyaran naka aiki ka kyala wanda ya riga ya wuce ko ma yana da abin ya za ka yi ka nema masa gafara in kai mu in kai mumini ne ba a sa ka bincike halin wani ba na ma tare da kai ba a ce ka zai kai mai bincike kwakwa ba balantana wanda yake in ba don su ba musuluncin da kake alfahari kake takama da shi in ba don su ba wallahi ba za ka same shi ba ko mutanen da annabi ya ba su shaida alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidina min ba'di aqu alaiha bin nawajib ina humurtaku da ku rike sunnata ku rike sunnar abubakar umar usman aliyu wanda yake sunyayyu ne za su zo bayana su rika aikin da nake yi to ku rike da ita ku kame ta irin rukon ku kame ta da haƙoranku irin kamun rukon tsoka mai tauri ga mutumin da ya rabu da ya dan daɗe bai ci nama ba ko ba ta haɗuwa a gare shi kuma ya bai iya jefa da ita in ya cila ya da ya yi kiyawar irin rukun ne mata to haka ake so ku rike sunnar kai ka zo ka ce ba mutane kirki ba ne ai kana nuna mutane duniya kai ne ba na kirki ba ko to ka ruwa ma kanka asiri abinda kake ka iya ko Allah ya karɓa abinda ka yi ba ruwanka da na gaba da kai kai ko shi kanshi ma ubangiji annabi muhammadin da aiko shi ya ce ya tilasta ya tilasta ma annabi kowa sai ya zama musulmi inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir iya ka an turo ka ne ka zo ka yi wa'azi ba ce ka tilasta mu kowa sai ya zama musulmi ba eh za a mu rika yin hatara mu yi kokari mu gama da Allah kyakkyawan gamuwa shi za mu dage mu yi ba mai mutanen gaban da suka gabace mu suka aikata ba ba ruwan su littafin su daban namu daban shi ne ku a awa siratahun ko kuma iyalinsu bal ya kasu dunahun wato za su neme su ne bin su idan munana wa yau kaci dunahun su yaƙe su alal imani akan imani kama waka kama yadda yau auku ni jama'atin na waɗansu jama'a minan sahabata na sahabbai radiyallahu anhum Allah yadda da su ula'ika ai allazina la yuwaddunahum waɗannan da ba sa kulla soyayya da masu saba ma Allah kataba ubangiji ya tabbatar da al'imani imani fi qulubihim cikin zuciyoyinsu wa ayyadahum ya kuma karfafe su bi nurin da wani haske minu na ubangiji wai da kalin da kuma shigar da su jannatin aljannatai tadri mata ta al-anharu wadda ƙoramu guda hudu suke gudana ta karkashinta khalidina masu abin kaddata ma dawwama ne fiya a cikinta to kaji ubangiji ya ce radiyallahu anhu magana ta kai Allah ya yarda da su bi da'ati da biyayya da suka yi masa waradu anu su ma sun yarda bi tawadihi da ladar da ya ba su to ulaika waɗannan da kaji mun sifan su mun zubo ma su hibbullahi kaji jama'a ubangiji kenan ay yattabi'una amrahu su ke bin umarnin ubangiji wa yatanibuna sinisan na hayu hanata ala na'am inna hizballahi kaga duk wanda aka ce yana cikin jama'a ubangiji to wanda suka taru a cikin dan Allah kuma fa'izun su ne masu rabu
suratul hasr madaniyatun wa hayatun wa ishruna aya suratul hasr سورة حشر كنا مدنية مدينة تتوكا وهي أربع وعشرون آية إلى آية عشرين
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ما في السماوات أبن لكي تجن سمي وما في الأرض أبن لكي تجن كسي sabbaha lillahi to ya karkace ubangiji aina zahu ya karkace shi fallamu lillahi din nan lamdin na tabarko madilatun qari ne wa hiya wa fil ityan bima to da aka ce ma tu samawati tagaliban tagaliban rinjayawa ne lil aksar ga wanda suka fi yawa dan haka wanda ma za ta aiki a gare su ta fi wanda man za ta aiki a kansu wa huwa al-aziz shi mabuwayi ne al-hakim mai hikima fi mulki cikin aikin sa wa fi mulki cikin mulkin sa wa sulhi da aikin sa والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول العشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم أصولهم من الله فأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فأتبعوا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار huwa alladhi akhraja alladhina kafaru shine wadanda ya fitar da wadan ubangiji shine wanda ya fitar da wadannan da suka rubuce min alil kitabi na ma'abuta littafi ayhum banu nadiri min alyahudi shine yahudawa banu nadiri ya fitar da su min diyarin daga gidajen su ay masakin mu mazaunan su bil madinati a madina la awwal al hasri koran farko da aka fara yi ko hasrun shine kora su ila sham zuwa sham واخره ذكر سنسا انا ادلاه عمر سيدنا عمر شي كما yayi masa jala'a wato ya fidda su daga madina sai khilafati a khilaba manin halifancin sa ya kora su ila khaybara zuwa khaybara ma zanantum ku mu'minai ba ku taba zaton an yi harjo za a samu ranar da cewa yahudawa za su shi za su fita daga madina ba da ko cike suke da madina su ne ma mafi yawa a madina dalili kuwa saboda sun karanta a littafin su ubangiji yana bayanin cewa annabin ƙarshen zamani idan Allah ya aiko shi to za ta faru hijira za ta faru a gare shi daga garin makka zuwa madina to shine suka yi maza maza suka je suka cike madina to dalilin haka shi dai Allah bai ce masa kowaye ba ya dai ce annabin ƙarshen zamani to da haka saboda ganin mafi yawan koko annabawa baki ɗaya in an kasa su biyu to suke da rabi sun hito cikin yahudu ne shi yasa ganin cewa sun kashi sun kwashi kaso mai tsoka na annabawa to shi ne suke sa ran annabi muhammadu ma a cikin su za a aiko shi to sai allah ya yi masu barata da allah ya tashi aiko manzon karshen zamani sai zan balarabe to shi ko balarabe a wannan lokaci bai da daraja komai bai da matsayin komai a cikin halitta zuwan manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ya baiwa balarabe samun daraja saukar ƙur'ani da harshen larabawa shi ya baiwa larabawa samun daraja to shi yasa sai suka yi sai hasada ta motsa musu af wai ma annabi ma da za a yi ko kan zamani balarabe ne to balarabe bakin me yake to sai hasada ta tabe su sai suka juye soyayyar da suke wa annabi da zai zo kan zamani da kaunar shi suke tawassuli ma suke da shi wajen bukatunsu har wajen yaki in sun rinka yaki suna cewa Allah muna tawassuli da wanda za ka aiko ƙarshen annabin nan da za ka aiko ƙarshen zamani ka ba mu nasara a wurin yakin mu kuma ya samu nasara to sai ga ya zama su ba wani suke nuna ba bai hude ba to shine hasada da ƙiyayya duk inda suke ma annabi hasada ce ta cewa Allah ya aiko shi a cikin larabawa ya ba shi matsayi mukami mai girman da yake kowane mukami a cikin a cikin darajar annabta to shine suke bakin ciki in ba don haka ba ka duba fa wanda in kamar yadda masu bayani suka ce annaba dubu takwas aka aka aiko to in ta tabbata dubu takwas ne to dubu hudu duka na yahudawa ne dubu hudu shine aka watsa su a sauran al'ummai in ko dubu ɗari ne da dubu ishirin da dubu hudu to ka raba biyu rabin dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu na yahudu ne saura su aka raba ma sauran jama'a to cewa yanzu misali ne jam'iyya in ana zaɓe in ka ci gwamnati wa yake na farko na farko a mukami ciyaman ko idan ta ci ciyaman sai ta ci dan majalisa na jiha sai ta ci gwamna sai ta ci wa yake da suna dan majalisa na tarayya ko sai ta ci me yake da suna senate ko to sai ba ta ci shugaban kasa ba faɗa man duk wannan shi da ta yi da Allah za ta yi alfahari da shi eh amma da a ce misali duk bata ci waɗannan ba amma ta ci shugaban ƙasa ta san na ƙasar nan duk sai sun zama nasu nan gaba amma ta da shugaban ƙasa ya tare can kaga yana iya turo makirci a hana gwamna ya sake komawa ɗan majalisa ya sake komawa sanata ya sake komawa ciyama ya sake komawa duk makircin siyasa ne saboda me suke da koli to shi ne abin da ya bakanta musu kenan ba yawan waɗanda aka turo ba cewa waɗanda aka ba annabta a cikin su ba shi ya same su ba wannan kashin mai tsoka da suka rasa shi ne bakin cikin su ba ku yi zaton an ya farju su ta ba waɗannu su ma sun yi zato annahun waɗannu su ma yadda sun yi zato yahudu ɗin annahun cewa su husunuhum biranensu da suke yi don dan kariya ma na atuhum masu hana su ne daga min azabin layi min layi ai daga azabar Allah fa atahum Allah sai Allah ya zo masu ai amru lamarin sa wa azabu da azabarsa sai ya zo masu min haisu la ya tasibu lam ya tasibu ta inda ba su zato ba ai lam ya hadur bi balihim bai ma fado a tunaninsu ba min jihatil mu'minin abin da ya zo musu daga bangaren mu'mini ban saboda ta haka za ta faru ba wa kazafa ya jefa ar-ru'ba tsoro ne fi qulubihim cikin zukatansu bi qatl sayyidihim saboda kashe shugabansu ka'aba ka'abni ka'aba ka'abni al-asrafi ka'abu dan asraf shine shugaban yahudu na madina yahudu ne suka zo suna roshe buyutan gidajensu a wata kira'a ga yi wannan kira a wata kira'a ka yi harbi muna suna rarroshe biyutan gidajensu mai hankulu don su cire marta hasanu abinda ya sai ga mai kyau min hada kayan gidan na na kasar na katako wa gairi da wani sa abinda ake ce mai jala'i wato kamar da ya haifa cewa yahudawa allah ya ce a yayi ma allah annabi izini ya kore yahuda kowane ba yahude in zai fita madina to ya je ya zaɓi kayan da yake so kayan raƙumi guda aka ba shi kome kuɗin shi kayan raƙumi guda kaɗai aka ba shi ya fita da shi ya fita gare ya fashi kayan raƙumi guda ya yi gaba sauran ko na wanda ya bari da aure to shi ne jala'i to ba su taɓa zaton haka za ta faru a gare su ba to suka kama roshe gidajensu suna cire abin da sai ga mai kyau dai a samu da ayi kayan a hada kayan rakumi guda da ayi dilim da hannuwansu da kansu suke rusa gidansu waye dilim mun da kuma hannuwan mu'minai to ubangiji ya ce fa ta bi ku lura ya ulul alba ya ulul absar ya kuma abuta basira ku duba ku gani masu ƙarfi ne aka zo aka iske su saboda ba su akan gaskiya masu rauni suka zo suka haye su suka rinjaye su saboda suna rike da gaskiya to da haka ko ina aka rike gaskiya to ƙaryar wanda bai da gaskiya ko mai yawan su Allah zai gama da shi walaula an kataba Allah in ba dan ubangiji ya hukunta aljala aljala'a kora ba alaihim gare su ai al-khuruj da fita min al-watan daga gida la azabahum to da Allah ya musu azaba sai duniya can anan duniya bil qatl ai ta kashe su wa sabi ana riban ce su kama fa'ala kama yadda ubangiji yayi bi quraiza min al-yahudi da da yahudawan banu quraiza walahum fil akhirati azabun nar sannan kuma ga azaba ta wuta ta tabbata gare su a lahira
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب كما أتم الله وي الله ميزا كي متاكن ذلك أبنك كهافا بأكن سوء بأنهم سبود سوء شاقوا الله سنسابا مع الله ورسوله سنسابا مع الله dama ko man ya shaƙi la duk wanda ya saƙa ma Allah fa inna Allah ubangiji ko zai gamu da shi shadidul iqabi mai tsananin azaba ne da gare shi ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسدين ma ka katun abinda kuka yanke ya musulmu ne ya ku musulmai min linatin na itaciyar dabino au taraktumuha ko kuka bar itacen dabinan qa'imatan tsaye ala usuli ya tsatuwa sun sa to fa bi idnillahi wannan da nufin ubangiji ne khayyarakum ya ba ku zabi fi zalika cikin haka ko dai ku ruko ku tsatsara dabinansu ko ku kyale su duka ɗaya ne Allah ya yi haka ne wali khuziya dan ya yi izini ne a cikin yanke su dan ya wulakanta alfasiki na fasikai alyahuda yahudawa ke ikiradin cikin gaddamar su an na kasa shajari yanke itaciya a wurin yaƙi almusmari mai yaya fasadun banna ne allah ce ko banna ce mu mai da shi mai kyau
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وما fa Allahu abinda Allah ya mayar ala rasuli ga manzansa minhum daga yahudawa fama aujabtum ko kuma abinda kuka yi gaugawa ya musulmi na ya ku musulmai alayhi gare shi min khailin dawakai ne wala rikabin ko raƙuma ne ai lam tuqasu ba ku yi gogayya da mashakkatan wata wahala ba fi cikin sa to walakin Allah sai dai ubangiji yusallitu rusulahu yana canna manzanninsa ne alaman ya sha'u ga wanda ya so wallahu ubangiji kadirin mai iko ne ala kulli shay'in bisa kowane abu dan haka fala hakka lakum fi abinda Allah ya mai maku din nan abinda yasa Allah ya ce ya mayar ai dukkan abinda Allah ya halitta na ni'ima da falala na musulmai ne asalin shi na musulmai ne to tunda Allah ya riga ya yi kafiran shi ma ya ce a san masu amma asalin shi na musulmai ne to duk abin da aka yaki aka kwato to amma na dama nasu ne suka dawo da shi dalilin halatta cin ganimar yaki kenan wallahu ubangiji kadirin mai iko ne ala kulli shay bisa kowane abu wala fala haka lakum fihi ba ku da haƙi a cikin sa wa yaqtasu bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi shi kadai zai ke barci da shi wa man bikira wanda aka ambata ma huta ya shi bil ayati thaniyati a aya ta biyu wadda za ta zo min al asnat al arba'at na dangogi guda guda hudu alama kana ya kasumu akan yanda annabi ya kasance ya kasance yana raba shi min anna da kullum da kullum minu kowane daga cikin su yana da khumsal khumsi kashi ɗaya bisa biyar wala sallallahu alaihi wasallam albaki shi kuma abin da ya rage na annabi ne ya fa'ali shi zai aikata ma ya sha abin da ya so fi cikin sa fa fa sai ya baiwa almuhajirin masu hijira minu daga daga wannan ganima yakin wata ladata ya ba da uku min al ya ba uku min al-ansari daga mutanen madina su ma lifa ƙarhin don talaucinsu.
Ma a ba Allah wa la rasuli أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ma fa Allah abinda Allah ya mayar ala rasulihi ga mandansa min ahlil qura wanda an karbo shi ne daga mazowa alqariyu kasafara kamar gari da ake kira safara wa wadil qura da wani gari da ake kira wadil qura wa yanbu'i da yanbu'u to fa lillahi wannan ya murfi ma ya sha wannan na Allah ne ya murfi shi zai umarni cikin sa da ma ya sha abin da ya so walin rasuli kuma na manzo ne wali da qurba da kuma ma'abucin zumunta ne ai kawabatin da biyu zumunta annabi sallallahu alaihi wa sallam min bani hashim na bani hashim bani hashim wa bani al-muttalib da bani al-muttalib wali ya tama sai kuma marayu a tafalil musulmi sune je kananan yara na musulmai allazina halakat aba'uhum wanda uwayensu suka mummutu وهم فقراء سنة تلكاوى والمساكين سي مسكيني أي ذوي الحاجة ما بكا بكاتا من المسلمين المسلمين وابن السبيل سيدان تفركي المنكتي في ينقوى في سفره أتكن تفيسا من المسلمين المسلمين أي يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم النبي شيئا تمتشي ولا أصناف الأربعة لكم دنقو جنا غداه على ما كان يقسمه أكن يد النبي كسن فينا رباتي من أن لكل kullum min al'arba'ati kowanne daga hudun nan yana da kumusa da kumusi gashi ɗaya bisa biyar wala mulbaki abin da ya rage kuma na annabi to Allah ya yi haka ne kai la ya kunu zulatan dan kar ya zama wato mai jujjuyawa bain al'agni yayi tsakanin mawadata ne ku cikin ku in Allah bai yanke wannan hukuncin ba to wata ran masu kuɗi za ta suna yanke sha'anin hukunce hukunce to shi yasa Allah ce ga masu su ko ma waye ya hau matsayin kujeran halifa annabi to ga yanda zai bayan al'adun ya yi tsakanin mawadata min kun cikin ku wa ma ata kuma rasulu abinda annabi ya ba ku min alfai na ribar yaki wa gairihi da waninsa fa kuluhu ku karba wa ma nahakum anu abinda bai ba ku ba fantahu ku hanu wa ba da hana ku anu daga gare bare shi to fanta ku hanu wata kulla ku ji tsoron Allah inna Allah ubangiji shadidul iqab mai tsananin azaba ne lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulai
lilfuqara'i to muta'alliqun bi mahdhufin wato shi wannan yana ratayuwa ne da wani mubtada da aka shafe shi ga yana an kaddarta shi ijabu ku yi mamaki lilfuqara'i ga talakawa almuhajirin masu hijira allazina ukhruju waɗannan da aka fitar da su min diyarihim daga gidajensu wa amwalihim da dukiyoyinsu yabtaguna suna neman fadalan min Allah falalan ubangiji wa ridwanan da yadda ta ubangiji wa yansuruna Allah suna taimaka ma addinin Allah wa rasulahu da manzansa ulaika masu wannan sifa humus sadiquna sune masu gaskiya fi imanin cikin imanin والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ranar ayata da muka gabatar an yabi masu hijira ne daga makka zuwa madina to ga kuma yanzu allah zai yabi mutanen madina wallazi na seko waɗannan tabawa wa udda da suka saukan ma madina wal imana suka saba da suka saba da imani ai alifu suka saba da shi humul ansar sune mutanen madina wanda yake men men kabin yuhibbuna me kablin gabanin waɗancan to yi hibbuna suna son manhajar wanda ya hijira ilaihim zuwa a gare su wato zuwa wajensu wala ya jiduna ba za su samu hajatan wata hassada ba sai su duriyar cikin zuka cikin kiradansu min ma'udu na abin da aka ba su ai atan nabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ba wato min ai atan nabi sallallahu alaihi wa sallam abu ko ko atan nabi sallallahu alaihi wa sallam abinda annabi ya baiwa almuhajiri na masu hijira ba mun faɗi an ba da kashi kaza a mutanen masu hijira ba ai nasu kaso yahi na madina na mutanen madina yawa to shine Allah ya faɗi waɗanda annabi ya baiwa abinda annabi ya bayar ga masu hijira min al-muwali banin nadiri na dukiyoyin yahuda banin nadiri al-muftasad bihi wanda shi annabi shi aka keɓanta da ita kawai wa yuthiruna suna fifita wa yutiruna ala anfusihim suna fifita wanda ba su ba a kansu walau kana biyan kasasatu ko da bukatuwa ta kasance gare su ila ma yutiruna zuwa ga abinda suka yi isari bihi da shi wa man yuka shuha duk wanda aka kiyaye shi wa man yuka shuha nafsi duk wanda aka kiyaye ma ƙauran zuwa turansa ai hirsa kwaɗayinta alal mali akan dukiya to fa ulaika wadannan hum wal muflihuna sune masu babban rabo والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wallazi na ja'u to haka take haka ga waɗanda suka zo min ba'dihim bayan waɗanda muka yi bayan bitin nan da mutanen masu hijira da mutanen Madina shine min al-muhajirin da masu hijira wal ansari da mutanen Madina ila yawmil qiyamati hayya zuwa kiyama yaquluna suna cewa rabbana ghfir lana ya ubangiji muka gafarta mana wa li ikhwanina ka gafarta ma yan uwanmu allazina sabaquna wanda suka riga mu bil iman da shiga mu da dan imani wala taj'al Allah kada ka sanya gillan kiyayya fi qulubina ya shiga cikin zuciyoyinmu lillazina kiyayyan nan ya lillazina amanu na wanda suka yi imani Allah kada ka sanya kin masu imani a zuciyarmu rabbana ya ubangiji mu innaka kai ubangiji ra'ufun mai matukar tausayi ne rahimun mai jinkai